qabla idkhalihima fil ina'i albada'u farawa bi ghasalil yadaini da wanke hannaye qabla idkhalihima fil ina'i tun kafin a shigar da su cikin ƙwarya ma'anan ƙwarya yana nufin abin da za a yi amfani da shi don yin alwala ya zama kuttu ne ko ƙwaryar ce ko kwano ne ko roba ce ko gwangwani ne dukkanin abin da za a binne hannu a ciki to zai iya amsa sunan al'ina'u ƙwarya to can a wajen alwala mun faɗi irin wannan sai muka ce shin wannan wankewar da za a fara wanke hannu ta'abbudan ne ko kotanar zufan ne ta'abbudan shi ne a shin don ibada ne za a yi ko ku saboda a tsarkake hannaye kafin a sa su a cikin kwarya za a yi to duk wanda mutum ya dauka yayi amma an furin jahil da cewa ta abu da ne tunda mutum dama yayi niyyar yin ibada ne da wannan aikin wato ainihin wanka da zai wa masahu simakhil uznaini da shafar kofofin kunnuwa fatun kunnuwa kofar kunne wanda ke jikin fata to a shafe ta a can cikin wanka an ce a wanwance kai da abin da ya kusance ta to amma a cikin sunnoni sai aka ce da mu a shafi kunnuwa din wato ainihin fatun kunnuwa wal madmadatu wal istinshaqu da kuskuren baki da kuma shaƙa ruwa sai ka ji dukkan waɗannan abubuwa ne waɗanda babu wahala game da su a fara wanke hannaye sannan a shafi fatun kunnuwa sannan a yi kuskuren baki a shaƙa ruwa za a ga cewa dai kamar irin aikin alwala ake yi to alwala ce ake yin ta amma ake shigar da wanka ciki daga ina ne wankan yake farawa daga lokacin da alwalarka ta wanka ta zo shafar kai idan ka zo shafar kai za ka jika hannunka da ruwa ka goggoga gashin kanka da shi saboda gashin kai idan ya ji sanyin ruwa shine ƙofofin gashi sukan rufe mutum zai wa kansa kamar kan da garki gabarin kamawar mura to idan an sami wannan sai ya zama to an sami wato ainihin kamar shafar kai ne na alwala amma kuma za a kwaranya ruwa a fara cuɗa kai da abin da yake jikin kai shine da kunnuwa da wuya da baki da hanci da tattara goshi da kwarmin ido da zozan hanci da ƙarƙashin haɓa duk za a ba a cuɗa ana kwara ruwa ana cuɗawa kaga da aka zo shafar kai kuma a lokacin sai aka fara yin wanka to sannan sai a ji abin da muka sifanta a wancan karatun namu na satin da ya gabata to ya gama da sunnoni sai ce wa amma fada'iluhu fa sab'atun amma mustahabban shi wanka din guda bakwai ne na farko sai ce at-tasmiyatu ambatan bismillah shine at-tasmiyatu shine mutum yake bismillah kamar yadda zai yi yanka zai ce bismillahi in zai tashi zai ce bismillahi in zai zauna zai ce bismillahi in zai ci abinci zai ce bismillahi idan ya koshi sai ya ce alhamdulillahi eh to wajen yanayin cin abinci ana farawa da basmala amma yaushe mutum zai yi basmala din sai idan mutum ya wanke hannunsa tukuna idan da hannu zai ci idan da cokali zai ci ya tabbatar cokalin kalawai ce inda dama a wanke shi kafin a sa shi a cikin abinci eh yana daga cikin abin da ake so yake da misali ba wato mafahumi wata irin fahimta a gurin malamai shine alwudu'u qabla da'ani yamfil faqara wa ba'dahu yamfil lamama wata masu a dirasar hadisi sai su faɗi yanayin hadisin da yadda yake a gurin malamai wani ya rauna nashi wani ya ce a hadisi ne hasani wani ya ce a'a shi bai ma taɓa ganin an rawaita hadisin ba to sai ga a cikin nassin hadisin sai ka ji ma'aikin Allah na cewa da mu aluru'u qabala da'ani yanfil faqara wa ba'dahu yanfil lamama aluru'u yin alwala qabala da'ani kafin a ci abinci yanfil faqara yana maganin talauci wa ba'dahu bayan an ci abinci a wanke hannu shi kuma yamshin lamama yana kankare zunubai to annan sai ka ji hadisin ya ce in za ka yi abu za ka ci abinci kenan ka yi alwala to ba haka yake nufi ba yana daga cikin babin zikirul kulli wa iradatul juz'i a faɗi dukkanin abu amma dan wani bangare na wannan abu ake nufi ma'anan aludu'u aiki ne tsafta da kyalli da ainihin can magana to idan mutum ya wanke hannunsa ai yayi tsafta to yayi alwala kenan a lura amma a shari'a abinda ake ce da shi alwala wani aiki ne da ya shafi wanke hannu da kuskuren baki da shaka ruwa da wanke fuska da shafar kai da kunnuwa da wanke kafafuwa bayan wanke hannaye da niyyar ibada shi ake ce da shi alwala a gurin malamai na istilahi amma alwala a luga shine kyallin abu da tsaftar abu da kan maganai to sai makin Allah ya ce in za a ci abinci ba alwalar yake nufi ba wanke hannu kafin a ci abinci yana maganin talauci bayan an ci abinci kuma a wanke hannu yana kankare zunubai to kaga mafahimin abin sai zamanto a dole sai ana bibiyar malamai wani karatu kwanan nan da na ga ya fito sai a ce duk wanda ya yi wankan gawa ya tafi ya je ya yi wanka man zassala almayyita falyagtasil hu eh wanda ya yi wankan gawa shi ma ya je ya yi wanka to shin alal wudubi ko alal istihbabi shin wajibi ne in mutum bai yi wanka ba in yi wannan duk sallar da ya bata yi ba a'a istihbaba ne an so ne amma yanzu lokacin sanyin nan kuma sai ka ce a girka min ruwa saboda zan je wani yar zan masa wanka ni ma zan yi in ne in na wanke shi ni ban yi wanka ba sallah ta bata yi ba a ba wanda yake wani a gurin malamai in kai wanka ka kyauta in baka yi wanka ba in kai wanka ka yi isani in baka yi wanka ba ba ka da laifi eh sai a ce wa man hamalahu falyatawadda wanda ya ɗauki gawa kuma lalle ya je wa alwala to abin da ake nufi an so mai alwala ya ɗauke shi ya kama makarar saboda shi mamaci ba a son mai najasa ya kusance shi karshe sa ba a barin mai haila ta kusance shi ba a barin mai nifafi ta kusance shi ba a barin mai janaba ta kusance shi ko ya kusance shi lalle ya kasance yana cikin ɗahara ta haila da nifasi da janaba to kaga kenan in yanda ake so ne hatta daukar gawar in san so ne me alwala ne zai dauka wanda ba shi da alwala amma yana son ya samu dau ya samu ladan daukar janaza ya zai dauka bai ko da ladan da ake so a samu ba to saboda haka wani lokaci ana daukan karatu ne kawai daga gundarin nasi da ke kaga nasi in ka gani kawai shi ke na zama karatu to malamai abin da suke cewa shine idza rumta al-ulum liduni shaykhin takunu adallu min tumal hakimi idan zaka dauki karatu ba gaban malamai ba to sai ka fi malam tumal hakimi bata wani mutum ne shi tumal hakim tumal hakim yana da basira to amma sai aka yi kuskure yayi irin koyi da kanka din nan shi to asal ta'allan da nafsi koyi da kanka sai ji irin wannan layi yana ganin kamar ya iya fahimtar karatuttuka zai iya koyar da kansa addini zai iya koyar da kansa hukunce hukunce waɗannan sai je kan wani nasin hadisi da ma'aikin Allah yake cewa alhabbatu sauda'u dawa'un min kulli sahal bakar kwaya tana maganin mafi yawan cututtuka sai rasa wani abu ne habbatu sauda habbatu sauda wani abu ne habbatu sauda sai ce ina jin kuskuren rubutu aka samu wannan habba din nan ba din nan dugo biyu ne ba dugo ɗaya ba ne sai ƙara dugo ɗaya sai ce alhayyatu yawa karafi ya fita ya ce karafi ya fita alhayyatu sauda me kenan bakar macijiya da ba min kulli sahin tana maganin mafi yawan cututtuka sai ce ka karafi ya mutu an manta ba a sa dugo ɗayan nan ba in kun yi je gaban malami ce da Allah malam wannan dugon nan ɗaya ne ko biyu ne sai malamin ya ce da shi dugo ɗaya ne to me ma'anan shi bakin algari akwai alhabbatu sauda akwai alhabbatul hamra bakin algari da kuma jan algari to wanda ake magana a kansa habbatu sauda da bakin algari din ba hayyatu bane ba macijiya bace to shi da bai wannan tambayar ba sai za ka mazo masa macijiya aka sare kan bayan an yanka ta aka yi gunduwa gunduwar da ake wa kifi ya ci da dafin ya tafi lahira kaga me ya kai shi lahira rashin karatu gaban malami to wannan shi yasa dole ake buƙatar akalla irin yadda muka haɗu da yanwa muka yi bita a wasu wuraren to wannan bita tana ƙara taimaka mana wajen mu iya dan bincina wa kanmu abin da muka ji a gurin malamai eh saboda haka sai ce a tasmiyatu ambatan bismillah wai malam da ya kama wannan karatun ne abin da ya kama wannan karatun cewa bismillah kin al'amura za ka yanka ka ce bismillah za ka rufe kofa ka ce bismillah za ka bude ka ce bismillah za ka sa riga ka ce bismillah za ka sa takalmi ka ce bismillah za ka miƙe tsaye ka ce bismillah za ka ce bismillah wannan shine aikin da aka san mumini yana da shi saboda haka za a fara aikin wanka a ce bismillah din nan wal bada'u bi ghasali ma ala badanihi min al adha wal bada'u sannan akwai farawa bi ghasali ma ala badanihi da wanke abin da ke jikinsa minal aza na ƙazanta wannan dattin da ya taɓa ka wajen ƙasar maraka to shi kenan ka tabbatar ka fara wanke wannan gurin shi ma mustahaji ne sai wanne sai ce sun maluru kamilan sannan alwala cikakkiya na ba da sifar yadda ake idan an tashi sai a wanke daga cibiya zuwa ƙasan mara zuwa gefen cinyoyi da farko tukuna in ma kana iya sa sabulu ka wanke ka sa sabulu ka wanke sannan ka sa ruwa mai kyau ka bi ka ɗaure in ka ɗaure gurin ya fita kuma sai ka zo ka fara wannan aiki na alwala shine ka wanke hannunka sai kuskuren baki ka shafa ruwa ka wanke fuska ka wanke hannaye to in ka zo shafar kai to kuma sai ka haɗe da yin wanka din to da yake da kai summa alwudu'u kamilan marratan marratan ma'ana ita gabar ta alwala zaka wanke kowace gaba ne sau ɗaya saboda ne ai a al-ghasalatul ula a alwala wankewa ta farko idan kowace gaba ta samu ruwa mutum ya bada wajibi wankewa ta biyu da ta uku mustahabi ce shi yasa sai a ce wal gasalatul ula fardu amma gasalatul saniyatu was salisatu na zaka ce idza aw abadul ula idan wankin farko da aka yi ya gane gaba da ruwa da shudawa amma idan a wankewa ta farko akwai wani wurin da bai shudu ba akwai inda bai samu ruwa ba to wannan farin labbar ta kuma sai da ka sa ruwa na biyu in ka tuɗa ka fitar sannan farilla ta sauka abin da ya ƙara wannan mustahabbi ne sai da wataƙila a samu gara basar wanda ya alwala sau ɗaiɗai yana da lada minki ɗaiɗai idan ya alwala sau biyu yana da lada minki biyu idan ya alwala sau uku uku ya yi alwala annabawa wannan ana magana ne fil magasuli shi abin da ake wankewa lafiyar musu banda abin da ake shafa abin da ake shafa sau ɗaya ake yi to nan malam sai ce da mu a wayan wibihi rafa al janabati an tilkal abai sanda zai wanke wannan gaban nasa na alwala abin da zai kudare niyya a cikinsa shi ne zai ɗauke da na ba daga waɗannan gaɓɓai ɗin ma'ana ya gusar da janaba daga jikin wannan gaban nasa thumma ifabatul ma'i ala ra'sihi talatan thumma ifabatul ma'i ala ra'sihi talatan sannan ya faranya ruwa ala ra'sihi a kansa talatan sau uku zai kwaranya ruwan yana cudawa yana kwaranyawa yana cudawa yana kwarantawa yana cudawa wannan sai ya tabbatar da cewa gashin kansa ya jike sharkau da ruwa kuma ya cuda wannan gashin kan nasa summa ifadatul ma'i ala shikkihil ala shikkihil aymani sannan sai kwaranya ruwa akan tsagin jikinsa al'aimani na dama qablal aisari kafin bangaren jikinsa na hagu wal bada'u bil aari qablal asafiri da kuma farawa bil aali da saman jiki qablal asafiri kafin kasa jiki shi yasa a wancan karatun nake da mu daga kansa zuwa cibiya ko kuma daga cibiya zuwa sama ya tabbatar ya gama da shi sannan kuma ya fara daga cibiya zuwa ƙasa to a wajen ɓangaren cibiya zuwa sama akwai ɓangaren jiki na dama akwai ɓangaren jiki na hagu to a fara gabatar da ɓangaren daman tukuna saboda girman ɓangaren dama da Allah yake son dama da ita ma'aikin Allah kullum ana cewa kana ya ujibu hutta ya munu fi kulli shay'in fi tarajjulihi wa tanawulihi ma'aikin Allah yakan so ya fara da damu cikin kowane abu shi tara jirgi in zai taje kai wa tana uliki haka ne in zai sa takalmi to ashe ko riga za ka sa ka fara sa hannunka na dama kafin ka sa hannunka na hagu a cikin riga in wando za ka sa ka fara sa kafar dama kafin ka sa kafar hagu wannan ana kiran shi wato ainihin farawa da dama kafin hagu da farawa da saman jiki kafin kasan jiki yace wata qalilul ma'i da kuma karanta ruwa ba a son yin barna cikin wanka na ibada kamar yadda ba a son yin barnar ruwa cikin alwalar da mutum zai yi to wannan ana kiran shi taqlilul ma'i karanta ruwa to shin amma karanta ruwan nan kamar buta nawa sai aka ce to karanta ruwa din nan shay'un nisbi wani abu ne wanda ya danganta ga mutum wataƙila mai ƙaramin jiki yana buƙatar ruwa ba kamar yanda mai babban jiki yake buƙata da yawa ba mai babban jiki yana buƙatar ruwa da yawa ba kamar yanda mai ƙaramin jiki buƙatar ruwa kaɗan ba haka nan wanda ya tabbatar da cewa jikinsa akwai ƙura akwai datti da yawa to shi ma yana buƙatar ruwa fiye da yanda wanda ba haka yake ba a wajen dattin jiki ko ƙorar jiki shi za ka ce karanta ruwa din nan shi'un ne musulmi abu ne ya danganta ga mutum ba mutane suka ramanto kamar iri ɗaya ba an ce akwai wani a mai ban dariya lokacin da aka ce wani gwamna ya ba wa waɗansu malamai motoci to shi ne yake kirari yana an gaida wani an gaida wani an gaida wani domin an ce ya ba wani mota ya ba wani mota to ba mu hana abu malamai mota ba amma abin da ya sa muke son a dinga ba su ƙanana ba za su rabka a sallah ba amma za su fasa karatu ba daidai ba eh waje ta yi ba da misali yace idan malami kullum waiga ya ga zinjiniyar motarsa ana wakil lakilma da karanta ruwa sai ce kamar bokiti biyu ba zai kara ba zai ba zai rauka nuwa a sallah ba amma fa wata kila zai faɗi wato wato hukunci ba kamar yadda yake ba an ce da karanta ruwa sai ce kamar bokiti biyu to in an ce ruwa bokiti biyu ai ba magana karanta ruwa yawwa to karanta ruwa din nan wato nisbiyi ne ya danganta ga wanda zai yi alwala din amma karanta ruwa din ma'a ihkamil gusili tare da kyautata al-gusili wankewa ma'aikamil gasali ko ko gusili ne ma'aikamil gasali tare da kyautata al-ghasli wankewa sai ce me bi kasaril hamzati kalmar ihkam da kisra al-hamza ai itiqanihi ma'ana kyautata ita wankewa din to wannan shine karshen babin da zai ambata cikin hukunce hukuncen wanka wataƙila mai tambaya sai ce to da yake warware wanka sai a ce babu abin da za ka yi wankan sai warware ko don ka yi riɗi ko don ka yi bayan gida ko don ka kwanta ka yi bacci in dai wanka ne na ibada ko na janaba ko na nifazi ko na haila ko gushewar hankali duk baya bata wanka abin da zai bata wanka wannan abin da ya sa ka wankan ya sake dawo maka shi ne kawai abin da ya wajabta maka wankan haila ce nifafi ce janaba ne duk in abin da ya bai wajen kai in ya dawo sai an sake wanka amma alwalafa ita kananan abubuwa ido suna bata ta eh amma malamai suna cewa akwai wata alwala ita alwalar irin wato kaci kaci sun malamai ne wai a auna basirar mutum da sauran fahimtarsa a gani wata alwala ce mutum zai yi ta in yi alwalar dan ya yi rihi ko ya yi fitsari ko ya je bayan gida tana nan bata kare ba sai ka ce kai malam an yi kusurin alwasirin alwala ce wannan sai a ce ita ce alwalar mai janaba da ya kusanci iyalinsa kafin ya wanka yake son zai kwanta ya zai wato zai kwanta ya bacci to me ake so ya yi ya je ya yi ɗahara ya yi alwala cikakkiya ya zai kwanta dan ya share bacci da mun shari alwala tana nan ai ba ta sallah bace dan ya ji bayan gida ya ji ya tsogona cikin sa ya juya ya ji ya bayan gida ya wanke alwala tana nan ba sai ya sake bane ci gaba da bacci me zai warware ta ya sake kusantar iyalinsa to shi wannan alwala ta baci kaga shi kenan dole ana irin wannan kashi duka titin zaka ji ana tambayar wani malami cewa ana gama ta malam da Allah menene hukuncin wani limami da yayi sallah tare da mu wannan limamin da gangan da ya tada kabbara harama da ya tada kabbara harama da gangan tun daga kabbara harama bai yi ruku'u ba bai yi sujjada ba har aka yi sallama ne matsayin sallar tasa sai malam yake sallar ta yi Allah za ta malam bai bai ruku'u ba bai yi sujjada ba kuma a ce sallar ta sai ce idan saboda jana'iza ce kaga ita ai baya mata ruku'u dama in yi ruku'u ma bata yi ba in yi sujjada ma bata yi ba saboda haka ga kabbara har ma ga sallama kuma ga karatu amma ba ruku'u ba sujjada ne kuma a ce kai wannan malami a garin yayi haka sai ce ai sallar ta yi kuma ma mutum sallar ta yi saboda ne saboda jana'iza ce saboda haka wato sau da yawa idan ka ji an ce al'itikan tabbatar da abin da ake so a yi da hukunci shi yasa wani littafi na jalaluddin suyudi ya suna al'itikan fi ulumil qur'an ma'ana tabbataccen abu da kuma tabbatar da ilimi cikin abin da ya shafi ulumu na alqur'ani saboda aka ma'anan ihkamu ai ma'anansa itikas kyautatawa to ya gama da maganar wanka abin da bai kawo mana dinnan ba shine abin da yake bata wanka mun ce babu abin da yake bata wanka sai idan abin da ya wajaba wankan ya maimaitu to sannan wanka sai a ce ya bata sai an sake eh a ciki har da to musulunta da mutum idan ya ya dawo musulunci to sai ya sake wanka domin kafircin da ya warware masa wannan wankan da ya yi eh abin da yasa ba a cewa mutuwa aka ce ai ba a ce ganin mutum ya mutu da su to kai ko da mutum zai yi dogon suma a ce ya mutu a yi masa wanka to idan ya farfaɗo to tunda mutuwar za ta sake dawowa ta taɓa shi to idan mutuwar ta dawo wancan wankan ya kare sai an sake masa wani wankan tukuna yawwa faslun dadewa insha Allah inda ya rayu inda ya rayu to sai an sake masa wanka eh fasulun rabewa insha Allah at-tayammumu baharatun turabiyatun tashtamilu ala masahi al-wajhi wal yadaini wato ita ce mama at-tayammumu ita ce mama baharatun turabiyatun wani tsarki ne na turbaya ma'ana tsarki ne na ƙasa tashtamilu ala masahi al-wajhi wal yadaini abinda ake yi a cikinta shafar fuska da shafar hannaye an ce ita ce mama ruksa ce Allah madaukakin sarki wa jama'ar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka je yakin bani mustalakin an dawo akan hanya da aka dawo akan hanya sai aka yada zango an yada zango a wani guri ma'ana za a dan huta kenan sannan a tashi a ci gaba to sai ma'aikin Allah ya dan kishin gida sai bacci ya dan dauke shi lokacin sallah yayi ma'aikin Allah ya farka babu ruwa sai Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda sai yake yi wa sayyida Aisha fada tunda mahaifinta ne yake mata fada yana ganin kamar ita ce ta sa aka yi zango a nan cikin jinki da karancin shekarunki da ainihin hankali irin naku kin sa annabi ya sauka a gurin da babu ruwa yanzu ga lokacin ibada yayi yaya za mu wannan ibada da in za a sauka a duba a ga inda za a samu ruwa mana ko kusa da gari ko ko inda ake kusa da rijiya amma kin zo kin tsaba aikin Allah ya sauka a inda babu kogi babu korama babu rijiya babu gulbi babu idan ruwa ga lokacin sallah ya dinge mata fada yana rufe baki sai aya ce mama ta sauka eh فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ko sai aka saukar da wannan aya wani sahabi da biyo ga wata gara ta kafaka ku buga kasa ku shafi fuskar ku da hannayen ku kadai tashi ku yi sallah kaza a ne mata fada sai wani zai ne mata jinjina yana cewa ma haza bi awwal khairin ya ala bakarin wannan ba shi ne irin farkon alherinku ba ya iyalai gidan sai na abokan siddiku albarkacinta ne da ta sa aka sauka ɗin inda babu ruwan lokacin sallar ya yi kuma annabi wato Allah ya bada wannan garabasa abu ji kasa a yi sallar sallar ta yi idan kai ce mama ka ta da sallah ka idar da sallah ko kana cewa assalamu alaikum kenan wani ke a sama kalla ga ruwa ajiye ka ta sallaka ta yi da taimamar kai ne kafin ka ta da sallar ruwan ya zo sai kai alwala amma tunda har ka buji ƙasa ka yi sallah ka ce assalamu alaikum kuma za ka ce la ashe a kan kuma wani akwai sarkatarwa don bai je me ake yi bane bai san ana neman ruwa ba to babu komai ku ajiye ruwan zai muku amfani nan gaba amma dai wannan ibadar Allah ya karba ita ce mama an ce yana daga cikin abin da take koyarwa imani ya fi hankali akwai abin da za ka yi a ibada shari'a ta ce ka yi hankali zai ce na gane akwai abin da za ka yi hankali zai ce ban gane ba me zai sa a yi imani tasbiki idan za ka yi alwala ko za ka yi wanka da ruwa ai za ka ga alwala gaban da suke waje ake wankewa sai ka ce eh na gane wannan ko cewa aka ce mai girma ce abin yana sallama zai kai ka wata katuwar fada sai ka ce to bari in fito in ka duba zan kata kata sai ka ce to ai ko alalama bari in saboda ne in na je gun wanda zan je zai gani cikin nishadi da tsafta ko da ku a lokacin daga bashi gada duk idanun ka kwanta ka riga ka yi sallah asubahi kuma ka farka kuma an ce ka fito ku tafi in ka sake alwala ne zai faru duk idan ka gyara kaga ashe wanda zai je ganawa da Allah abin da ake gani na gabansa a waje ya gyara hankali zai ce na gane wannan to amma da aka nemi ruwan da za a gyara jiki a karka don za a gane da Allah me kai ka ɗiban taɓo kuma a yafa fuska me kwan a ce a a ɗan dandale a ɗan gwagguje kwansa a ɗan gyaggyara inda ake ganin kamar ya ɗan yi mai kozo da aka a gwagguje me kwan a wani aka sai a ɗebi ka sa a dambara kai gusu gusu da kai da fuskarka da hannayenka a ganga shakkab da ƙasa to shi kuma yaya hankali ka gano nan sai shi ban gano ba me kenan mu dole a yi saboda ne saboda ibada ce ya za a yi suka ce mun gaskata to kila idan ka bi malamai sai a ce to kai hankali zo a dora ka akan ita hikimar yin taimama din ai rashin ruwa ne ya sa kai taimama rashin ruwa musiba ne duk sanda aka ce jama'a tana fama da neman ruwan sha ko ruwan ibada ko ruwan aikace-aikacen gida za ka sha mamaki yadda ake galabaita ran jajibiyar babbar sallah bana na taɓa biyowa ta wata unguwa sai na ga wani bawan Allah ya kai sadakar tanka ta ruwa unguwar bokite da aka dinga jan layi sai da ya igiya ya maciji in an fara kowa zai tari bokitin sai kinkima ya ta gida ya sake komawa ya biyo na ɗaya wani sai ya taho da bokite guda biyu wani ya taho da guda uku ya hau layi a zuba masa ya ɗauka ya kai gida nace me ai aka ce ruwa ake ma wannan lani ce tab mun gode mun gode wa Allah gwarmu mun gode wa Allah akwai lokacin da masu tura kura ruwa sarakai suke zama idan ya ɗauko ruwansa a kura ka tare ki yace bai sayar ba ka bar shi ya tafi kake ka kawo kaza a hanya sai wani ya sayi ruwan ka je ka ta jira saboda ne shi wahala yake sha wajen yanzu kafin ya tura kai baka can lungunka ga wani an je masa ruwan yanzu yanzu nan ashe idan ana wahalar ruwa dan baccin safan nan baya yiwuwa saboda bukatar mai ruwa zai wuce a tara saboda bukata to an nemi wannan alaka an shiga musiba wane ne ya kaddara babu ruwa mutane shiga shiga wahala Allah ne hukunta haka ubangiji mun tuba sai ka yafa sai ka yafa kanka kasa wato shi shafa wa kai kasa wai alama ce ta tuba Allah mun tuba Allah Allah mun tuba Allah karka da yawa da rashin ruwa Allah mun tuba Allah kamar shi kenan Allah ne ganin da kuka sai shi kenan bari in girgije yanzu nan hadari ya zo idan ruwa sai ya sauka duk mai hadaman ruwa ma sai ya tara hare da shi in kana da abin da yake ya fi duru zai cika sai lokacin da aka gaba kokowa a kansa sai wani sabon hadarin ya dauro kuma ya sa a sake cika duro din to ashe kenan hikima ce mama nuna wa Allah Allah mun tuba Allah ka yafe mu laifin da muka yi maka Allah mun tuba Allah kai mana abuwa shine ainihin logic da hikima ce mama to sai ta da mu ita da mama baharatun turabiyatun sarki ne na turbaya na kasa kenan wai wata rana na je Zaria na ce turbaya aka bushe min da dariya wai me turbaya nace kasa kace to wannan kananci ne ya ce to ko a zazzauya kuke a zazzauya kuke sai ka ce dan har ce cewa ko tabo to kaga ashe ya danganta ga lahadar mutum tashtamilu ala masashi alwajhi wal yadayn wacce ta tattarewa shafar fuska da hannaye ashe fuska ake fara shafa ba hannaye ba sai an gama da fuska sannan zo a shafa hannaye kai baba ta bambanta da alwala wajen hannaye shi hannu daga nan zuwa nan a alwala sunna ne amma a taimama daga nan zuwa nan farilla ne a alwala daga nan zuwa nan farilla ne amma a taimama daga nan zuwa nan sunna ne kaga ta dan bambanta abin da yake farilla a alwala a gaba a cikin taimama sunna ne abin da yake sunna a alwala amma a ibada ce mama iya wannan gurin farilla ne to shi sa sai yake ita ce mama wata ibada ce wanda ta haɗe ma shafar fuska kawai da shafar hannaye to lokacin yayi ne wa sababuhu dalilin da yasa ake yin taimama faqadul ma'i haqiqatan aw ma huwa fi hukmihi abinda zai sa a yi taimama sababin taimama shine faqadul ma'i rashin ruwa hakikatan a hakikanci an nemi ruwan an rasa aw ma huwa fi hukmihi ko ku cikin abinda yake hukuncin babu ruwa din ba babu ruwan bane da ruwan amma ruwan da yake da babu wajen yin amfani kamar yaya ga ruwa amma an ce babu ruwa eh idan ya amfani da ruwan wajen alwala to dokin da yake kai zai ga labaita da ruwan shi kenan ko ku shi kansa zai ga labaita ko ku a yaran da suke tafi da shi idan an jima zai ce ruwa eh shi babba zai jure to yaron ba zai jure ba to kaga ga ruwan amma daidai yake da babu a'a ba wanda zai buƙaci ruwan a cikin gida nake ko yaushe muke so guga za a sa a tunjimo a bani to amma kuma larura ta ta hana taɓa ruwa to kaga ga ruwan amma daidai yake da babu a wurinka wajen alwala ko kuwa ga ruwan a rijiya amma ba guga inda za a zura guga za ka ɗebo to amma babu gugar za a ɗebo ruwan kuma rijiyar ba irin rijiyar mu ta nan kusa kusa ba irin rijiyar arewa wanda idan aka dinga zura guga sai dai in aka dinga zurawa dama zaka ga igiyar gwanda ma gamo guda tari guda igiyar guga idan aka zura ta ta ciko ruwan sai dai a ɗaura wa da kuma a kora da kuma yana tafiya ana ja yana ko ana kora yana tafiya tafiya ya kuma ya je can ƙarshe gugar ta zo bakin rijiya a ɗauka kuma a juye to irin wannan rijiyar ba irin wanda za a sa mata takala a shiga da gobe ne to da ga rijiya amma ba guga saboda haka da guga da ruwa amma rashin guga ya sa babu ruwa saboda haka ashe kenan ga ruwa amma babu ruwa ko ko a ruwan aka nema aka rasa babu shi to misalin ya yake sai ce mislu an yakuna ma'ahu min al-ma'i misali a ce mutum yana da ɗan wani ɓangare na ruwa ma la ya kafi amma ruwan da ba zai ishe shi ba aw ma'un ko ko ruwan da ya khafu bi isti'malihi fawata nafsihi ya khafu bi isti'malihi fawata nafsihi yana jin tsoron bucewar numfashi in yake zai yi amfani da ruwan in yi amfani da ruwan ba shi da ruwan sha kishi ruwa za ta hallaka shi kaga yana jin tsoron asara asara ranka yawa aw me aw fawata manfa'atin ko fa yana jin tsoron tserewar wani abin amfani yana jan ragon sa zai je kasuwa tsakanin ragon tsakanin inda ya taho inda yake jan ragon da kasuwa da nisa idan fa ba a ajiye wa ragon nan ruwan sha ba in an jima a hanya ciki za ta kashe zai kashe shi kaga man fa'a ce za ta tsere masa ko ko dabbar da yake kai ko alfadari ko jaki ko doki ko raƙumi in yayi amfani da ruwan wannan dabbar ba ta da ruwan sha kaga fawata manfa'atin ne to shi ma ga ruwan amma ba zai wa ai amfani da shi ba aw ziyadata mardin ko ku ga ruwan amma idan yayi amfani da shi za a sami karuwar ciwo ciwon zai kare ciwon baya son ruwa aw ta'akhkhara bur'in aw ta'akhkhara bur'in ko kuwa za a samu jinkirin warkewa idan aka yi amfani da ruwan aw hudusa mardin ko kuwa kalau yake amma fa idan ya sa ruwa to nan ciwo kaza zai kama shi to kaga wannan ga ruwa amma daidai yake da babu wai babu tayammumu ya halatta a yi taimama minal ne minal hadasil asghari wal akbari idza wujida sababuhu ya halatta a yi taimama saboda faruwar hadasi al-asghari karamin hadasi kamar rashin alwala hadasi ne karami wal akbari da kuma hadasi babba kamar faruwar janaba ko haila idza wujida sababuhu idan aka samu dalilin da zai sa a yi amfani da ƙasa ɗin wajen yin taimama dalilin yin taimama ɗin kenan lil maridi ga marar lafiya wal musafiri haka nan da matafi ya halatta ya taimama ya sallah li kulli salati ga kowace sallah azhar ce la'asar ce magariba ce isha ce malamai suka ce kai har sallar juma'a suka ce kai saboda sauƙi na addini har sallar jana'iza sallolin idi kowace irin sallah ya halatta wanda ba shi da ikon taɓa ruwa to kar a haramta masa wannan sallah in ka ci to ai ta juma'a idan bai yi ta ba zai yi azhar caca to yayi azhar shi kadai ya samu jami'in juma'ar mana ita kuma jana'iza ai an ce farzu kifayati ce menene farzu kifayati wanda ya dauke wanda bai ba a dora kowa zo sai jana'iza ba to a kyale su mana sai a ce kuma dan me za a haramta masa samun lada kamar girman dutsen Uhudu wanda ya sallar jana'iza yana da lada kamar girman dutsen Uhudu in ya ji aka binne ta dutsen Uhudu guda biyu sai man ya san girman dutsen Uhudu eh in zaka zagaya shi wato fadinsa kilomita ne masu yawan gaske fadinsa kafin ka zagaya shi yau ko gurin da aka ce ka zagaya an baka aiki to shi dutsen uhudu ya ninka wannan gwazon akalla hawa biyar don yana da girman gaske to kamar girma wanda za a dauka a sama a sikeri ran tashin alkiyama in kuma kaje binnewa kamar ninkin sa biyu to tun da baya taba ruwa sai a haramta masa wanda suka ce yayi amma in son so ne ina ma a ce shine limamu kuma wasiya aka masa lalle bayan da jinin sallah kuma baya taba ruwa ta haka aka fi so amma idan ba shi bane kuma ya cancanta wato tare da cancanta zai yi amma ba shi ne yayi ba yake yi mai sallar jana'iza ta inganta yawa yake ne a li kulli salatin ku wa li sahihil hadiri li salatil janazati idza ta'ayyanat sai ma da yake har ma lafiyayyen mutum al hadiri mazaunin gida ba matafiyi ba li salatil janazati an halatta masa yayi alwala ya sallaci jana'iza idza ta ayyana idan ta zama wajibi a kansa ta ina janaza take zama wajibi a kansa an yi masa wasikin cewa wane ne zai yi min sallah ko ku a dukkanin waɗanda suke tare da shi mata ne shi kaɗai ne namiji to dole shi zai bar sallah ko da bai wasiya ba ko kuwa shi kadai ne ya san hukunce hukuncen janaza zai raguwar ba wanda ya sani kamar yaya ai ɗazun nan gaba ɗaya suka musulunta ba wanda yake sallah ma da karatun fata dan bai iya fatiha ba ga mutuwa ta gindaya shi kuma ya iya kaga ta ayyana ta zama wajibi a kansa yawwa yace wali fardin ghairar juma'ati hakanan kowace irin sallar farilla in ba juma'a ba shi ma wannan kaulin yana da rauni eh har juma'a idan dai mutum farillarsa ba alwala ba ce ce mamace to kar a haramta masa sallar juma'a ya ce mama ya sallaci juma'arsa bi sharɗi an ya kasha fawatal waqti bi isti'mali bi isti'mali al-ma'i ko eh sabanin wato bi'a bi shar'i amma da sharadin da zai zama to an ya kasha fawatal waqti kada ya ji tsoron fitan lokaci ma'ana ga rana za ta faɗi kuma ga la'asar bai yi ba kuma ga shi babu ruwa shin in bari ta zama kara'i a rashin ruwa kar ya sa ka bar sallah ta kasance kara'i ka ce ma kai sallah shine an ya kasha fawata wakati kum bisti imalil ma'i in yace sai yi amfani da ruwan ai an tafi can unguwa kaza a je a dako masa ruwan a kawo dan yi alwala yi sallah aka ce a kare bari wannan asarar lokaci wato asarar lokaci ya taimama yi sallah wala yu'idu amma idan yayi taimama ya sallaci sallah kuma ba zai sake sallah ba bi khilafil janazati idza lam tata'ayyan sabanin jana'iza idan ba ta zama wajibi a kansa ba wato fardu kifayatu farilla ce ta kifaya so da ka ba zai yi taimama ya sallaci sallar jana'izar da ba wajibi ce a kansa ba shi ma wannan kaulin saboda ya samu wancan ladan aka ce shi ma yana da rauni a fatawar malikiya wa fardil juma'ati haka nan da farillar sallar juma'a walau kashi ya fawatuhu ko da yana jin tsoron wato ainihin wato tserewar lokacin sallah ɗin su malamai suka ce ita kanta juma'a idan dai farillar mutum shi ne yin taimama ba alwala ba amma dan dai sau ɗaya ko sau biyu suka ce ya kyale ya yi azahar amma idan juma'ar wato idan farillar ta tashi daga alwala ta koma ta a kore shi to kar a haramta mai sallar juma'a wasa'irin nawafili da sauran nafilfili ba za a yi taimama a sallaci sauran nafilfili ba a yi haƙuri a samu ruwa tukuna sunani ha wa mustahabbatiha ya Allah akwai salloli na sunna kamar shafa'i da wutiri kamar raka'atin fijiri kamar sallar walha duk wanda suna da cikin sunan wa mustahabbatiha da sauran na filfili na mustahabbi kamar irin wato mutum ya shiga masallaci ya nafila ko kuwa an yi sallar a zahar zai fita daga masallaci ya nafila kafin ya fita duk wannan mustahabbi ne waya fito da tayammumu malam yace taimama tana baci bima ya fito da bihil wudu'u da dukkanin abin da yake bata alwala to yana bata taimama mun lissafa na wato rudu ikan to duk abin da aka san yana bata alwala to yana bata taimama ga kaji nan wa bi wujudil ma'i qabla salati haka ne idan an samu ruwa kafin a tada sallah sai ga ruwa to sai a kyale taimama a dauka ta baki ga ruwa a yi amfani da shi sannan a sallaci sallah illa an ya kasha fawatal wakati bisti imalihi sai dai idan yace bari in jira a kawo min ruwan tunda an ce min akwai to amma sallar za ta to kara'i to mutum sai ya taimama ya sallar nan tasa wa idara alma'a inda a ce mutum zai ga ruwa wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah lam tabdul salatuhu sallah bata baci ba da bai ta da sallah bane to ma ta baci amma tun da ya riga ya ta da sallah to timama tana nan wa yake yammamu idan mutum zai yi mama to zai yi mama ne bis sa'idi tayyibi bis sa'idi at-tayyibi da guri tsarkakakke shine as-sa'id dukkanin abin da yake ban kasa sunan shi sa'idu bigire ake ce da shi a tsayyidi tsarkakakke wa huwa turabu shine kasa kenan turbaya wal hajaru ko dutse wal ramlu da yaki wa jami'u ajza'il ardi da sauran bangarorin kasa ma da mata ala hay'atiha bindin abin da ya fito a kan ƙasa ɗin nan yana nan a kan kamanninsa lam tughayyirha san'atu adamiyyin wani aikin ɗan adam bai canza wannan ƙasar ba bi ɗabhin ta hanyar dafawa wa nahwihi da makamancinsa kaga dutse akan ƙasa yake sai ka taimama amma da aka ɗauke shi aka mai da shi siminti ba za ka taimama a kansa ba idan sabara ko kargo ba ba ba ciyawa bace ko tsiro ne kai kai mu a kansa amma sai aka dauke shi aka nika shi aka mai da shi wani abu aka ce asalin wannan ganyen sabara ne ko asali ganyen kaza ne to ba za ka kai mu a kansa ba dan saboda asalinsa yana kan kasa to amma kuma aikin dan adam ya canza shi shi yasa yake da ɗaukar ta hanyar dafawa wa nahawhi da makamancin su wa turabu afdalu min ghairihi in akwai kasa akwai dutse to an fi sanye da kasa din shine aka fi so shine afdalu mafifici min ghairihi fiye da abin da ba kasa ba wala ne wala ya tayammamu ala shay'in nafisin mutum ba zai yake mama akan wani abu mai daraja ba ya zo a baza masa kuɗi ya taimama a kansu ba zai yi ba shari'a ba ta yadda ba ala shay'in nafisin ko ka zahabi wal fiddati kamar wato ainihin zahabu dinari wal fiddati da kuma azurfa wala ala libdin hakanan taimama ba ta inganta akan abin da yake haƙaƙi kaga dai gashin dabbobi a sarrafa shi a mai da shi saƙa ko wato yawar kuka bishiyar kuka wannan abin da ake sassaƙa ana yin saƙaƙƙen abu da shi ko kaba a yi wani abu da shi duk wani aikin shi a libi ma'ana abin da za a saƙa don amfani ba a taimama a kansa wala ala bisaɗin haka nan ba a taimama a kan shimfiɗa wala hafirin ba a taimama a kan tabarma wa in kana fiha gubarun ko da a ce akwai kura za ka buji kurar ka shafa wa fuskarka to ko da haka ne ba za ka ce mu akan ta ba waya juzu limaridi malam yace ga wani hukunci ya halatta ga wanda ya kasance mara lafiya idza lam yajid man yunawiluhu turaban in bai sami wanda zai kawo masa kasa ba an ya tayammama bil jidari ya yake mama a jikin bango almabaniyi wanda aka gina shi bi tsubin nayi bi tsubin nayi da tubali danyi tubali wanda aka da danye ne amma aka busa shi to wannan ya halatta mutum ya taimaka da shi awul hijarati ko dutse idza kanat ghayr masturati idan ba a boye ta ba biljiri da shafe yaɗe kenan ko ko ba ko ba duk ana kiran shi aljir wa man tayammama ala mawdi'in najisin wanda ya taimama amma sai aka samu kuskure ashe wannan gurin akwai najasa walam ya'lam bi najasatihi bai san cewa akwai najasa a wannan gurin ba a adatul waqti in lokacin sallar bai fita ba ya samu wani guri tsarkakakke ya yake mama akai sannan ya sallah wala yukrahu tayammum malin yace ba makaruhi bane a ce za a yi taimama bi turabin da turbayar da tuyum nima bihi marratan ukhra aka taba yin taimama a gurin wani ya zo bugi nan gurin ya taimaka kai ba ka zo ka buga kai taimaka babu laifi shine mafi bihi marzan ukura wala yasihu tayammumu baya inganta a yi taimama kabala da kullu wakati kafin shigar lokaci ma'ana ba irin alwala ba alwala irin irin wannan lokaci na sanyi ai ba sai ya shan ruwa ba sai kai alwala sallah azhar sai ka ce Allah ya taimake ni har isha kada sake alwala kaga kenan kaga la'asar ba sai ba amma ka ajiye mata alwala sallarta lokacin sallar magariba bai yi ba amma ka ajiye mata alwala sallarta haka da lokacin sallar isha ita ce ma ba a yi mata haka ita sai lokacin sallah ya shiga iqama za ka tayar sai kai tayammuma ko ko iqama ake tayarwa sai kai tayammuma ba a yi wuce daga gida ka ce ina je masallaci na yi sallah a ba kamar alwala ba ce saboda haka ita ba a yin tayammuma kafin shigar lokaci sai mu tashi kan wasu fatuhu ko alhamdulillah eh gashi eh eh in mun karanta zai gaya mana kar a damu eh mun ƙara so gurin bane sauran iris Allah ya sa muna raye amin amin alhamdulillah
wani wanda ya ke yi kamar ya ce wa yanzu kamar ya ce wa ya ce ya yi shi na da